بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na ashifa bi ta'arifi huquqil mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam mun tsaya a al-fasl al-ashir al-bab al-awwal al-fasl al-ashir muna nan a babi na farko kuma muna fasali na goma darasi na goma sha hudu za mu tashi insha Allah yau kuma a littafi muna shida ga watan biyar dubu biyu da hudu wanda ya zo goma sha sha bakwai ko? na'am yau goma sha bakwai ga watan rabi'ul awwal hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina tana dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar. وليس الفصل العاشر فيما أظهره الله تعالى في كتابه العزيز وأن فصلين نقوم فيما أظهره الله تعالى والذي بيان أبن الله تعالى يبين في كتابه العزيز كل كتاب سمضوعي من كرامته عليه إن كرم وهذا كرمتي لكرامه da ya bawa manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa makanatihi indahu da kuma matsayi da yake da shi a wajen Allah wa ma khattahu bihi da abin da Allah yake kwance shi da shi min zalika wato na waɗannan abubuwa da aka yi bayani wa man tabama fi ma zakarnahu sabanin abin da ya shiryu ko ya tsaru ko ya gabata cikin abin da muka ambata a fasaloli guda tara a baya mun da duka yana daga cikin karramawa da Allah yau manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda karramawa a gare shi karramawa ce ga al'ummansa karramawa ce ga addininsa karramawa ce ga sunnarsa ma qasahu Allah ta'ala fi min iskatil isra abinda Allah ta'ala ya bayyana a cikin iskar zuwa manzon Allah Isra'i ya isa nuna mana matsayin annabin da matsayin al'ummansa da matsayin saƙon da yake ɗauke da shi dama karamci yana zuwa ta ɓangare uku na farko mai aiko saƙo na biyu mai kawo saƙo na uku waɗanda za a kawo wa saƙon na hudu saƙon da ake ɗauke da shi to mun san mai aiko saƙon shine Allah ta'ala mai kawo saƙon shine manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam waɗanda aka kawo wa saƙon mu kenan al'ummansa sannan saƙon da yake ɗauke da shi shine littafin Allah da kuma sunnarsa wadda take fassara take bayani na abin da littafin Allah din ya kunsa yace to a cikin kissa Isra'i wanda mun je babin Isra'i za a biye bi ta dalla dalla mu ji irin karanci da Allah yau manzon Allah a cikin wannan kissa wanda farkon suran ma in muka duba za mu ga an bude su da tsarkake Allah dama kuma duk surar da aka bude su da tsarkake Allah to kafin a je karshenta an faɗi wani abu mai ban mamaki irin su sabbaha lillahi irin su yi sabbihu irin su sabbi hikma rabbika al'ala irin su subhana allazi asra bi abdihi sai Allah ya ce tsarki ya tabbata ga wannan allazi asra bi abdihi wanda ya tafiya tafiyan dare da bawan lailan wani juzu'i na dare a duka daren ba dan da ya ce asra tafiyar dare kenan me yasa aka sa lailan don ya nuna ba duka daren aka yi tafiya ba wani tashi ne na daren aka yi tafiya من المسجد الحرام daga masallaci ne alfarma ilal masjid al-aqsa zuwa ga masallaci wanda yake al-aqsa al-masjid al-aqsa shine baitul muqaddis ko baitul muqaddis muqaddas ko muqaddis wasu na cewa muqaddis wasu ke muqaddas wanne ne yake kenan muqaddis dai ismu fa'il ne muqaddas kuma ismu maf'ul wanne ne daidai baitul muqaddas baitin da aka tsarkake tsarkakaccen baiti ma'ana gida wanda aka tsarkake shi in ka ce muqaddis kuma shine mai tsarkakewa kenan muqaddis kenan ko ismu maf'ul to shine yace a ila al-masjid al-aqsa alladhi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina yace to a cikin wannan kissa akwai darajoji da Allah ta'ala ya nuna dangane ga martabar annabinmu mu wanda ya mun karanta wannan kissa za mu fahimci abubuwa da dama mu gane girman Allah ɗin ta'ala wanda ya tafiya da bawansa ɗan lokaci kankani kuma tafiya mai nisa sannan mu gane martabar annabin da kimar da yake da shi a wajen Allah wanda Allah ta'ala ya kira shi gurin ta malaika jibrilu ma akwai inda aka dakatar da shi sannan ya nuna martabar al'ummansa wanda don su aka yi wannan tafiyar don a nuna girman annabin kuma don a nuna girman al'ummarsa domin da aka je ne aka karɓo saƙo aka karɓo wa aka kawo saƙon mu aka kawo saƙon ta ga nuna kenan martaba al'umman annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda su ma sun samu martaban ne saboda martaba annabin su da aka yi fi suratu qur'an a cikin subhana suratul isra wannan dan aka mun dubi abinda Allah ya ba mu kissa a cikin suratul najmi wanda mun karanta shi a baya ومن طوت عليه القصة من عظيم منزلته abinda wannan kisa ta nan naɗo ko ta tattaro ko ta karanto dangane ga girman matsayin da qurbihi da kuma kusancinsa da Allah wa mushahadatihi ma shahada min al-ajaib da kuma abinda ya gani da idonsa na abinda ya gani ne ban mamaki daga cikin ayoyin Allah laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra هذا الله يكون أبو بكر رأى من آيات ربه الكبرى ومن ذلك إثمته من الناس yana daga cikin karramawa da Allah yi wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ba shi kariya da kanka yace wallahu ya afi muka min annas alaysa Allah bi kafin abdahu to Allah ta'ala ne mai tsare mai isarwa ya ije wa bawansa dukkan wani bala'i da sharri da ake neman sa da shi ba ba nan sai ce wallahu ya asimuka bai ce wallahu asamaka ba sai ce ya asimuka Allah shi ne mai tsare ka daga sharrin mutane mutane da su isa su Allah wani kaidi wanda zai cutar da kai ba ba ce sai Allah ya ba ka kariya ba ka mafita daga wannan sharrin nasu وقوله تعالى ذكر الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الله تعالى يتكأمبك قد يمكر بك الذين كفروا كافرين سكي شريا مكة مقر أشياء سكي شريا مكة ضبان قصة سكي شريا مكة كتنجيلة suke kulla masa makin musbitu ka don su kare ka aw yukhruju ka ko su fidda kai daga garin ku aw yaqtulu ka ku musbitu ka aw yukhruju ka aw yaqtulu ka aw yukhruju ka ko su kace ka ko su kore ka daga garin ku wa yamkuruna wa yamkuru Allah suna shirya nasu makirci Allah ta'ala yana shirya nasa makircin na yi musu rabbi wato sun kulla Allah ya kulla to kullum waye zai warware sun shirya Allah ya shirya shirin waye zai tabbata sun shirya nasu makarkashiyar Allah shi ma ya shirya musu makarkashiya wa qawlihi faqad Allah ta'ala da yake illa tansuruhu faqad nasarahu Allah Nana Aisha take gaya mana hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama bayan sahabbai sun yi gaba gaba kafirai sun yi taro akan cewa za su cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama na ɗaya daga cikin matakan nan uku da Allah ya kissanta mana amma Allah ta'ala cikin ikonsa ya sanar da manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama abin da ake ciki ya gaya masa shirye-shiryen da ake yi da kulle-kullen da ake kullawa Allah ta'ala ya umarce shi cewa ya hijira ya je gidan sayyidina abubakar suka yi shirin hijira suka fita su biyu sai mai musu rakiya amir bin fuhaira sai kuma mai nuna musu hanya abdullahi bin uraiqit lokacin da suka shiga kogo mai kai musu labari shine abdullahi bin abubakar mai kai musu abinci ita ce asma'u bin abubakar to a lokacin an sa kuɗi an rubuta an sanar a gari wanda ya kamo annabi ko kamo abubakar da rai ko da rai za a tara masa kuɗin da zai arziki haka mutane suka dinga farauta abin diddigi ɗaci ɗaci gida gida lungu lungu sako sako surfuki surfuki suna neman annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar to labari ya je ko ina ana neman su don haka da suka fita akwai kurakas wanda akwai kistarsa tana can gaba amma nan zai kawo ta Kuraka yana zaune suna jira sai ga wasu mutane sun taho sai suka ce mun ga kuwa dukkan wasu mutane muna zaton mutanen nan fa manzon Allah ne fa da Abubakar sai ta a ba su bane ba su bane wasu ne suka fita neman raƙumin su da ya bata a kan idan mu ina gani ba su bane ya yi haka ne don ya bakar da waɗannan mutane abokan zamansa su ya je ya kawo su a bashi kuɗin. Ita muna nan zaune sai na faɗa gida sai na ce baiwa ta fita da doki na ta baya ki shirya min shi ki ɗora masa biyu. Ta fita da dokinsa na baya ta baya aka haɗa mashi a can yazo ya haura katanga daga gidan don sai abokan su ga ya hau doki su can nan gaji ya haura ya tsaye kale kale ya ce ya kama hanyar bisa a bara. ita sai da nazo gurin da ina hango ga su ina hango ita sai na ɗauki kan sai doki na ya tuntuɓe sai wullo ni muka faɗi ni da dokin muka muka wuntsula ita da na tashi sai nake to ko tafiyan nan ba sa'a ne to akwai ɗan wani abu da suke yin duba da aslam wala tasaqtu mujil aslam wani abu da suke ɗebo ya farkaɗa akwai ifa'al akwai la tafa'al yace da na taɗa sai la ta fa'al ta fito ni ko ba na son la ta fa'al domin na san na kawo su kuɗi zan yi yace sai ne watsi da wannan shari'a ta nuna mun cewa kan na aikata na sake yin kuɗi kansu da doki yace sai da na zo duk kusa da su sai kasa ta kama kafafuwan doki na sai da ya zo masa iya gwiwa ita har na fara biyo karatun annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan tafiyar suna tafiya yana karatu ita shi baya waiwayawa amma sai na bakar yana ta wayewa domin shi ne kamar bodyguard dama aikin bodyguard ya dinga wayewaye yana ganin da yake faruwa a baya da yake faruwa a gaba shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta tafiya yana karatu sai ga wato abin da din dokin sa ya rike sai sake kaga wannan abu na karta ko na duba ya sake kadawa la ta fa'al ta fito daidai ji daɗi zai sake yin ɗauki kansu sai ƙasa ta kama dokin da ya ji an riƙe shi a cikin ƙasa sosai kuma daɗa zurfi yake sai ce amana amana yana cewa fi masa amana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya to shi ne yake ba su labari ga abin da ya ji ga abin da aka shirya ga yadda aka ce a samu su kaza kaza amma shin ya gane kuskuren sa tunda yanzu ga aka ma ta taimaka musu wajen yaki sai da abin da yake so a yi masa amana a yi masa amana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kakkaba wa kowa labarin mu ta yadda da wannan yake ya yadda ita sai an rubuta a takarda an masa amana ba abin da zai shafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa Amir bin Fuhaira ya rubuta takarda akan an ba shi amana cewa zai iya koma gida lafiya matukar bai ci amana ya karya alkawarin da ya dauka ba ya nuna su cewa ya gan su a hanya ba shikenan aka rubuta takarda aka jefa masa a matsayin amana sai kasa ta saki kasa kuwan dokin nasa shine sai kama hanya ya koma gida idan da ya gaba da shi a hanya sai ce ina za ka neman annabi da abubakar sai ina na ce har na sa a bakin madina ban gan su ba mu koma idan da mai da mutane ba idan da mai da mutane ba wannan kisa tana nan a cikin sahihul bukhari ainihin ya kawo ta da tsawonta da shine a nan Allah ta'ala yake gaya mana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fice shi ga wannan kogo neman da kafirai suke yi sai da ya kai har bakin kogon har sai da na wakar yana cewa da ɗayan su zai kalli kafansa ma'ana ya ɗan leƙa ƙasa da ya gamu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na Abubakar ne yake damunka da mutum biyu Allah ne na uku ma'ana Allah yana tare da mu Allah shi zai kare mu yanzu ba kowa a nan daga mu sai Allah aikin na Allah ne ba sahabban ba ɗan goji ga ɗin ba kowa yake Allah yake tare da mu ka da amincinsa da Allah sai Allah ya saukar musu da nutsuwa kafirin suka gama bure ɗansa a gurin suka biya su shi ne Allah ta'ala yake gaya mana a wannan kisa wacce malam ya dan ya dan zunguro gefen ayar wannan baka da jikin ba suka dauka iyalin ne yake nufi yana nufin ayoyin da suke jera a waɗannan wanda suke nuna mana tun daga ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi faqaltum kal ard أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا ماذا؟ إلا قليل لا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنفروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وقتالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون هنا الله تعالى يقول إلا تنصروه كنتم تتمكن فقد نصره الله Allah ya taimaki manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana idan mutane suka ja da baya suka yi rauni suka yi nauyi suka yi amina raki saboda suna da mulki ko suna da dukiya ko suna da ilimi ko suna da fasaha ko wayo ko hikima za su taimaki addinin Allah suka ja da baya Allah yake to kuna ina ba ku nan na taimaki manzona na kare shi na isar da shi madina sun kwanciyar hankali ko abin da ya shafe shi yanzu ba suka juya addini baya Allah ta'ala zai ɗauki nauyin ci gaba da kare addininsa da kula da addininsa ya sake tsere wasu mutanen ya sake tuka musu imani su zo su taimaki addinin nasu sai da haka wannan kalubale ne ga masu dukkan da'awan taimakon addinin Allah kar su ja da baya kowa ya tsaya ya wa Allah godiya ma da ya fahimtar da shi addinin musulunci yayin shi a cikin al'umman annabi kuma ya bashi kuɗi ko ya bashi mulki ko ya bashi ilimi ko ya bashi hikima ko fasaha ko dabara ko ya shiryar da shi ma ya Allah godiya kuma ya daji a kan wannan shirya din wa in ta tawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah ya kuka ba da baya Allah zai musanya wasu mutane daban ba ku ba sannan kuma su in sun tashi nasu aikin ba za su sakaci su wasa da yadda kuke yi ba وما دفع الله به عنه في هذه القصة فعند أن يتنك إيه من قلت صلى الله عليه وسلم عن شر الكافرين من أضعهم بجسوسر وسو بعد تحريهم فإن كردادهم تدشريك اليوم لخلقه جهلترك وخلوصهم نجيا وكما ممكن بسكة أقوله في أمره كنت جمع منظر الله أما الله يقول شاهد بشي الله يحلق مثل إنس هذا مثل لذائي فاتي الله ينامه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو ثالث ولا أكثر من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه babu inda za a kulla wani abu face Allah ta'ala ya san me aka kulla kuma ya san da shi aka yi wannan abu kuma zai ban kada abin ya tona shi sirrinsa ya kunu sujin najiyan fi amrihi da yadda suka yi mutum a ɓoye cikin al'amarin da ya shafi rayuwa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wal akhdi ala absarihim da yadda Allah ya riko akan idanuwansu ba su gansu ba inda khurujihi alaihim lokacin da ya fito zuwa gare su wa zuhulihim an talabihi da yadda ainihin wato tunanin su ya guce an talabihi ga barin neman sa fil ghar a cikin kogo Allah ya wato abin da din tunanin su ya tura tunanin su suka shagala suka dafala suka raskana suka ainihin wato yi wani guri an talabihi ga barin neman sa fil ghar a cikin kogon jira wa ma zahara da abin da Allah ya bayyana ko ya bayyana من في ذلك أتكن هكا من الآيات الآيوني ونزول السكينة عليه أن الأورد الله يتوكر أسمى الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وإسحاق الصراط بن مالك هنا متكرمت إسحاق حسب ما ذكره أهل الحديث wanda ya zo a cikin sahihul bukhari da sauran sahih na hadisi wasiyar shi iskatul ghar abin da ya zo cikin iskar wannan kogo wanda Allah ya ce izbu ma fil ghari iz yaqulu li sa'idihi wa hadith al hijra da abin da ya faru a hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga tasowarsa daga Makka har zuwa shigansa birnin Madina in za a tsaya a yi bayanin ta da abin da ta kunsa na hikimomi na Allah subhanahu wa ta'ala da yadda ya kare manzonsa a tafiyar kilomita kusan 420 daga Makka zuwa Madina in ma mutum ya bi gare kenan kamar yanzu da mota take bi lallai da yaki ne da dutse haka za ka dinga tafiya yaki yana kama ma kafa darajatul harara temperature tana kaiwa arba'in har da biyu talatin da biyar zafin ranar su baya kasa da talatin ka duba kan an kai mana darajar harara kai talatin ya muke ji kamar za mu mutu ni amma baya wuce talatin namu su ka san har arba'in yana kaiwa wanda in taɓa ko rogo ko dankali ko gwaza shigowa abin ne kan da yaki ka ba ta minti biyar shi ke nan kawai sai a ji a tada su sai a ɗauka a kawai to haka mutum zai kama hanya a ƙasa ya tafi birnin madina ka bar ƴaƴanka a nan ka bar matanka a nan ka bar dukiyanka ka bar mahaifarka ka gudu da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ita kada kake dauke da ita guduri ma ba a yi haka mutum zai yana tafiya yana faɗuwa kafarsa tana tsagewa tana fashewa ga zafin rana ba tsananin kisirwa haka zai da ya shiga madina ya kawo labari su sai ba Allah ya ba su daraja ya kira su muhajirun sunan su kenan a wajen Allah su kuma wanda suka karbe su suka yi lale da su suka yi marhaban da su masu masaukin baki Allah ya kira su alfa kowa ya yi gwaninta wanda ya bar abunsa dan Allah ya yi gwaninta haka wanda ya bada abunsa dan Allah ya yi gwaninta na dama jarba da Allah yake ma ko ka ban naka dan Allah ko ka bada naka dan Allah to su muhajirun sun bar dukiyarsu sun bar ƴaƴansu sun bar matansu sun bar mahaifarsu garin da suka saba da abokansu da dangi da iyaye suka bar garin dan Allah su kuma ansar suka tare su dan Allah suka fice su dan Allah suka yi musu duk abin da za a yi saboda Allah har ta kai mutum yana cewa in kana son aure ina da mata biyu ka zaɓi ɗaya in ka kasa aura ina da zuciya da nake juyawa ka ɗaure bi ɗaure bi ka je gona ta in yanka maka rabi ka ɗaure bi za a yi baƙo mutum ya hana ɗansa abinci ya hana matarsa abinci ya hana kansa abinci ya ba baƙon ya ci saboda ya fi murna baƙon ya ci fiye da fiye kamar abin da abu talha ya yi wanda Allah ta'ala ya farkar da ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطاطا. فهيدا كما سعيد بن ربيع انصاري يوم عبد الرحمن بن عوف. haka suka dinga yi har ta kai za a iya karɓar bako sai da kokawa wannan yana nawa ne na riga na shirya abinci da masauki ya za ka yi min haka wannan yana ni kuma abinci na har ya kusa hucewa ya za ka yi min haka ana jan bako wannan na fincika wannan na fincika kowa yana kokari ya kai bakon nan gidansa ya ba shi abinci والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ Suna ibn Qayyim yace darajar da kuwantaka hawa hudu ce to su sahabbai suna hawan kanci yace mu Allah ya taimake mu mu kai hawan farko hawan farko a yan kuwantaka ta musulunci hawan farko shine ba sa nufin kowa da sharri sai ake kira salamatu sadari to jinka tas yake ba mugun nufi ba tseta ba mugunta ba hasada ba ka nufin kowa da sharri to ka kai matakin ɗaya daga cikin matakai hudu na imani na ɗan'uwantaka a musulunci mataki na biyu shi ne ka kai ma ɗan uwanka musulmi irin abin da kake so wa kanka na alkhairi shi ne mataki na biyu la yumina ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair ma'ana kenan ta jawo dan uwanka ya samu daidai da abin da ka samu na uku ka titinta shi a kanka shine wa yuqsiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ma'ana in kai zaka samu in abu ɗari ne to zaka so ya samu saba'in kafin ka samu talatin ka so ya samu fiye da kai na ƙarshe kuma ka fifita ranka a kan ranka ma'ana za ka iya salwantar da ranka wajen kare ranka shi ne martabar ƙarfi ƙarfin da wani sahabi fa kawai gadi aka sa su shi da wani sahabi aka sa su gadi sai suka ga tun da gare yana da tsawon hukunci ta gadi amma ta yi fita da sallah sai dai ya sallah sai ya gadi sai kuma ya barci amma su biyu ne sai ya sallah yana gadi yana sallah ɗayan kuma yana bacci in ya gama sai ya tashi ɗayan shi kuma shi ma sai ya gadi ya sallah shi kuma ɗayan ya bacci ya huta shi ma sai ya tashi shi an tashi gadin gaba ɗaya bacci ya ɗauke su gaba ɗaya suka raba aiki to wannan yana cikin nasa aikin sai dai ya daɗe yana hanjan inda mutanen za su fito inda aka sa su gadin kuma ɓangaren gabas ne sai dai ne hukuncin tsaya yana gadi kawai kare yana gadi yana sallah sai alwala ya tada sallah tada sallar nan ke da wuya ya fara ya shiga cikin suratul kafi yana karatu ko ni kafin ne sai kin farki biya sai har gota ana zuwa su ta take ma a cinya ko girgiza bai bai ci gaba da sallar ba duniya farara yana sallah aka sake auna shi da wata cibiyar aka sake wullowa ta sake take masa ya ci gaba da sallar ba shi ne baccin sai ya ji ya an farka haka sai ya ji wannan yana karatu amma sai ga a cikin karatun muryar akwai ɗan alamun wani raɗaɗi da take ji tana ɗan ta san mutum yana cikin damuwa za ta ji muryar tana ɗan rawa haka sai ji muryar sa tana ɗan rawa sai san lalle akwai wata damuwa da yake sai ya farka ko sai gan shi da kibiyoyi a ya kama ya kire ma ya tsare sallar sai ya sallama sai ce ya an harbe ka ya kuma kace ni sai ce ai na ɗauko karatu ne mai daɗi sai ya mantar da ni wannan zafin da raɗaɗin wannan kibiyar sai na daure har sai na ƙarasa wannan karatu abu na biyu kuma shine lokacin tashin ka bai ba ba lokacin aikin ka bane yanzu yanzu a cikin duki na ne dukin ka bai zo ba ya sa ban dace ba eh wannan shine the wisdom of lego na to kaga wannan duka matakai ne na 'yan uwantaka wanda na farkon ma a gaba da shi tukunna ومنه قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر التي إنا حقيقة مو أعطيناك من ذاك الكوثر من ذاك الكوثر فصل لربك وانحر كي صلى لربك الله سبحانه وتعالى مهلكنك وانحر كما كأينه واتوني سوكا ذراقني كوكا ينكا لربك فيما الله سبحانه وتعالى قوي فأنا أعلمه الله تعالى ألا يا سند من ذنب بما أعطاه دا أبن حباكي والكوثر أبن حكي كرا فسر الكوثر hauduhu shi ne tafkin da Allah ya ba wa manzansa Muhammad. Ibn Kathir Gafar ta malam ya ce wal kawsaru hauduhu malamai suka ce tafkin da Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda ibn kasir rahimahullah a cikin littafin sana al-bidaya wa nihaya ya tattaro hadisan da suka magana akan wannan tafki na kautar wanda Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an yi bayani cewa kasar ta anniski ce wajen kanci sannan fari ƙaryarsa har ya fi nono zaƙinsa kuma ya fi zuma shi ne kawai abin da za a iya faɗa a cikin siffofinsa sannan kuma aka ce wanda ya tashi ba zai ƙara kishirwa ba har abadan abada sannan akwai kofuna da za a ajiye a gindinsa kamar yawan taurarin sama amma fa akwai waɗanda a nan za a kore su ba za a yarda su kama bakin kofi su ba kamar da ya tabbata hadisin muwafa malikin da tsayuwar bukhari man baddala wa gayyara shine mai risala yake wani zuwa anhu man baddala au gayyara duk wanda ya canza addininsa ko ya jirkita shi ba yadda annabi ya koyar ba ba za a bace sha wannan ruwan ba kun ga abu a duniya guda uku suna da sauki amma a lahira suna da wahala abu na ɗaya inuwa gindin garu gindin mutiya gindin tebur gindin ko ina take samu inuwa ka fake amma a lahira la zunna illa zunnuhu kuma an faɗi waɗanda za su shiga in ba ka ciki ba ka ciki har abada na biyu ruwa ka ga ruwa yanzu ga shi nan ka sha na famfo tiya wa ta waye tsohon wata ka sha iri iri ga shi nan mai zarfi mai daɗi mai kyau mai mara kyau ko wanda ya kama ta ake sama a lahira daga ruwan hamil da ke cikin wuta sai kautar wanda daga na ke haura aljanna babu wani ruwa kuma da za ka tarar wanda za ka sha abu na uku hanya wani hanyoyi da sunan ka fita nan ko ka fita nan ko ka shiga ta nan ko ka sha fana amma a lahira daga hanyar wuta sai hanyar aljanna duk wanda ka gani a kan hanya ta wuta za ta ko aljanna za ta ba hanya ta uku ba inda take kullewa duk hanyar da kai za ta kulle da kai ba ko ta kulle da kai wuta ko ta kulle da kai aljanna kaga abin da yake da sauki a duniya kuma shi yake da wahala a lahira kuma ya nuna zaman duniya ba irin na lahira bane can ba karya gaskiya ce tsabata yau mai yanfa usadi tsina kudu kudu to wannan tafki na kautar wasilan makarun fil janna wasu ka ce a'a wani kogi ne a cikin aljanna bayan an shiga aljanna kuma za a gan shi wakila alkhairul kafiru wasu malaman suka ce alheri mai yawan gaske da Allah ya bawa manzon Allah sai ake kira fassaran kausa wakila ash-shafa'atu wasu malaman suka ce abin da ake kira kautar kauli na nawa kenan na ɗaya an ce hauduhu na biyu na harin janna na uku alkhairul kasiru wanda ya shiga da waɗancan biyun wakila a shafa'atu shi ma shiga cikin alkhairul kasiru wakila al-mu'jizatu kasiratu ita ma ta shiga cikin alkhairul kasiru wakila al-nubuwa wakila al-ma'rifatu kauli bakwai kenan aka yi amma kaulin farko shi yafi karfi shi yafi rinjaye domin shi ne hadisan suke fassara kai tsaye kuma da annabi ya karanta wannan aya shi ya faɗi wannan fassarar cewa wannan shi ne hausara da Allah ya baki wato zama. Wakila al-shafa'atu aka ce ceto, domin ya ce Allah ya bani zaɓi da in shigar da rabin al'umma ta aljanna, kan an je lahira a ware rabi su shiga aljanna rabi a yi da su. Duk yawan nan gaba ɗaya. Ko kuma in zaɓi ceto. Ita sai na zaɓi ceto. Domin ceto zai shigar da fiye da rabi. Ka gani masu ayyuka na kwarai za su shiga sannan masu laifuka ƙanana za su shiga masu laifuka manya za su shiga waɗanda kawai ba za su shiga ba wanda suka mutu kafirai ko suka mutu mushrikai wannan qur'ani ya daure su ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda qur'ani ya daure shi ba zai iya kwance shi ba kaurin qur'ani shine yake khalidi na fiha abada shine kaurin qur'ani kai sai inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi da irin waɗannan abin da Qur'ani zai ce Allah baya gafara ko harramar jannata to irin waɗannan su ne ɗaurin Qur'ani wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai Qur'ani ya ɗaure ka tamau to sai ya bakka kawai amma akwai waɗanda ɗiban farko za a wuce da su akwai waɗanda sai ɗiba na biyu wasu ma sai sun je wuta sun yi zaman jarum sun yi zaman kaso sun zauna a gidan kaso tukunna sun daku sun murɗu sun gabbu sun daku sannan bayan shekaru mai yawa yadda Allah ya so ya yarda shi kuma ya ba da shekansa a fito da su. Wasila annubuwatu wasu malaman suka fassara alkautar da annubuwa وقيل المعرفة كلمة Allah ta'ala ya kimsa wa manzonsa sallallahu alaihi wasallama da kuma sani da ya saukan masa ta hanyar mala'ika jibrilu kuma ajaba anhu aduwahu sannan Allah ya amsa wa matsiyinsa wa radda alaihi ya kuma yi raddi akan matsayin nasa kaulahu fadarsa kauli a faɗala ta'ala ya mayar masa da fadarsa inda Allah ta'ala yake cewa inna shani'aka huwa al-abtar inna sani'ata mai aibanta ka mai muzanta ka mai gaya maka bakan magana matsayinka kiwon abtaru shi ne ainihin mai yankakken daya domin bakara dama datsewa kenan ko yankewa ko gutsurewa ko dankwafewa ko wulakantawa yana zuwa da wannan ma'anar ai aduwaka matsayinka wa murjibaka da mai kyamarka والأبصر الحكيم الجليل ولا أن تكي أن تكي مرء مرء أمثالي جنزة أو المخرج الوحيد أو من تأتى مرء أمثالي أو الذي لا خير فيه كون باب الغير تاردك صح فيه أبصر shine a cikin kan tafsiri an kawo wa ake nufi da wannan an faɗi manyan jigajigan kafirai wanda lokacin da suka ga 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maza suna rasuwa sai suka dinga cewa ai ba zai yi tsawon baya ba shi ne Allah ta'ala ya musu raddi da wannan yanzu dukkan su ba a ji labarin su ba a tarihi ba yanzu waye zai ɗaga hannu a cikin laraba ya ce ni jire Abu Jahil ne ko ya ɗaga ya ce shi zuriyar ta gani waɗannan kafiran Allah ta'ala ya dace musu baya ya wulaƙanta su ya tozarta su ya gama da su saboda haka sai zuriyarsu kawai da suka shiga addinin musulunci suka bi manzon Allah waɗannan kuwa sun samu ɗaukaka ne da wanzuwa bayan kasancewar su musulmi ba kasancewar su suna takama da kafirai ba amma waɗanda ƴaƴan suka musulunta irin su Walid bin Mughira wanda ɗansa Khalid bin Walid ya musulunta irin Asi bin Wa'il wanda ɗansa Abu bin al-As ya musulunta kuma sahabi ne irin su Ikrama dan Abi Jahil su ma ya musulunta to daga musuluncin ɗaukaka ta fara zuwa musu ba suna kafirai ba ba kuma dan iyayen da suka samu ɗaukakan ba dan kalmar shahada ne da la ilaha illallah muhammadu rasulullah haka san su a duniya kuma da wannan suka samu wanzuwa amma ba da kafircin ba وقال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم الله يحكيك من ذاك ko mun zo maka da sab'a min al-makani wato bakwai daga cikin makani wal qur'an al-azim kuma qur'ani mai girma wasila me ake nufi da sab'a min al-makani wal qur'an al-azim wasila as-sab'a al-makani wasu malaman sun fassara as-sab'a al-makani da as-suwal suwal al-awwal surorin nan guda bakwai masu tsawo su ne ake kira in ji fassarar wasu malaman da saba aminan masani su ne waɗanda surori ne bakwai masu tsawo na farko suratul baqara suratul ali imran suratul nisa suratul ma'ida suratul an'am suratul a'raf da kuma suratul anfal wanda ake ɗaukanta da ita da suratul tauba a matsayin tun da babu bismillah tsakaninsu ake ɗaukar su a matsayin kamar sura ɗaya to waɗannan su ne suka fi kowanne tsawo to wasu sun fassara saba'a min al-masani da wannan wal qur'an al-azim kuma sun fassara shi da ummul qur'an fatiha wasu kuma sun fassara saba'a min al-masani da ayoyin nan guda bakwai na suratul fatiha wal qur'an al-azim kuma da ragowar al-qur'anin gaba ɗaya da dukkan al-qur'anin ita kuma saba'a min al-masani suratul fatiha sun kuma sun fassara akasin haka cewa dogayen surorin nan na farkon qur'ani manya manya guda bakwai su ake nufi da saba min al masani al qur'an al azim kuma ana nufin suratul fatiha wannan fassara kenan ɗaya daga cikin fassarori masu yawa wasila al masani umman qur'ani kun ji fassara ta biyu kenan ko al masani ana nufin umman qur'ani an kira ta makani saboda ku sanna tana yawan maimaita ta fi kullu raka'atin a kowace raka to kuma tana da ayoyi guda bakwai والقرآن العظيم كما سائرة سائره جبور القرآن كنا وقيل أفسر كيف أكتب السبع المثاني أظن ذلك كرا السبع المثاني ما في القرآن من أمر ونحي وبشرى وإنذار وضرب مثل وإعداد نعم abin da ake nufi da sabon min al-makani abin da ke cikin alqur'ani ne yi ka ci kai duk inda ka ji fi'il amri yi yi yi aqimu salata wa atu zakata wa amr bil ma'ruf duk waɗannan suna cikin yi wa nahyin da duk abin da Allah ya hana ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بها ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي بدون احسن بصورة غير مدنة wa bushra da gurin da ake ta bishara wanda ya kaza zai shiga aljanna wanda ya kaza dan aljanna ne da labarin aljanna da abin da aljanna ta kunsa da kuma yadda Allah ya taimaki mutanen kinsi da alherin da ke tare da bin Allah da manzonsa wa injari da kuma gargadi inda aka ja kunne ta hanyar faɗar abin da aka kunsa na makomar waɗanda suka kangare wa Allah shine wuta domin karanta wuta ta ai gargadi ne to kai an ce maka rigar ma fa da wuta za a dinka ta Allah shi da kafar kwafi Allah yin ya gumin na za a dinka musu rigar wuta kuma Allah ya ce la yuqda alaihim fayamutu ba za a hukunta musu mutuwa ba balle su mutu wala yukaffafu anhum min azabiha ko ba za a sauƙaƙa musu raɗaɗi da zauji da mutum wani gurin kuma yake wani hu makani min hadid suna da gudumi na bakaken karfe wanda aka tanaje su don duka kawai Allah ya sa aka mulmule rodi ya zama jirgin guduma kuma aka tanaji abin da zai iya ɗaga ta shi ne aka yi mala'ika aka sarrafa shi aka halitte shi yadda zai iya ɗaukan guduman nan kamar da za ka ɗauki tsinken kwakwa guda ɗaya ya sama da ita iya inda zai je ƙarfe sannan ya sauke ta akan wanda bai ba annabi ba وضرب مثل بيت الله يكتب مثال مثال كذا كذا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل da yawa masu kada kuɗin sa yi addini ba su san kimar abin da suke yi ba ko ba san sakamako da riba da ke biyo bayan haka ba Allah ya buga musu misali da mai yin shuka mutum zai zo ya shuka tsaya ta gero ko ta masara ko ta dawa guda bakwai kowace ta fitar da zangarniya akalla abin da za a samu a jikin kowace zangarniya shi ne a sami kwaya ɗari wanda akwai zangarniyar da sai ka samu ɗari bakwai dubu ɗaya a jikin kwaya kawai na gero ko kuma da dubu ɗaya dubu biyu dubu uku to yadda mai shuka yake shuka kaɗan ya girba da yawa haka nan mai taimakon addini duk abin da ya bayar aka yi addinin musulunci bai yi asara ba zai samu ninkin ba ninkin din sa ranar alkiyama to kaga da ba dan an buga misali ba da ba za mu gane zurfin alherin da ake samu in an bi Allah da manzonsa aka ce maka addini ba haka nan da aka ce a wallazina kafaru a wallazina yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wannan matsalahum kafirai suna jin daɗi suna ci kamar yadda dabbobi suke ci tun da aka buga wani misali da kafiri kamar dabba yake da an gama da kafiri tun da kaga dabba dai mun san me ita yana kiwonta yana ba ta abinci yana hana a dace ta yana ba ta abin sha amma a ƙarshe ƙarshen ƙarshe hukun ya rasu to kaga kafiri kaka damu kaga Allah yana ta kiwon kafirai kyale Allah ya san kiwon da yake ya san abin da zai mutu kamar yadda ka ga mai dabba yana kiwon dabbarsa har wani wanka ake mata ana wani tace ta ana wani tace ta a ƙarshe ne za a yi mata dabba haka za a yi a cikin da ita to Allah yake kafirai dukkan da suke suna ta ainihin suna jin daɗi suna ci ne fa suna ta kamar da an'am to la ta kan an'am alhum habar kama kalli kama kalli kalbi irin waɗannan misalai suna nan da yawa a cikin alkur'ani wanda shi ma wani nau'i ne na ilimi ne zama kansa idadi ni'amin da kuma kirga ni'imomi ko bayyanar da ni'imomi don a gane ni'iman da Allah ta'ala yi wa ɗan adam da kuma irin abinda Allah ta'ala yake nema daga shi dan adam din wa atainaka naba al-qur'an al-azim da kuma aka ce an bashi ana nufin an bashi labarin alqur'ani mai girma wa qila kunniyat ummul qur'ani makani an kirawo fatiha amma aka nata yi shi aiki قال القاضي رحمه الله هذه من خصائصه wannan duka da aka littafo yana cikin khususiyar annabi wanda babu wanda ya samu shi akwai al-qasa'is al-kubra akwai littafi da Imam Suyuti wanda an yi tahdibin sa yana nan juz'i daya tahdibin sannan akwai kuma wani littafi da Izzuddin bin Abdul Salam yayi mai suna Hidayatu Suyun ila tasbil ar-rasul wanda Sheikh Albani ya tahqiqin sa wanda mu'jizoji ne kawai daga bangon su zuwa bango معجزوز النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال تعالى وما أرسلناك وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ألا تدم أي كعبة من رسول نون ومنزوق إلا بلسان قومه فاتيل حرسا متعننسا وتلغة لسان لغة فينا كون منزوق أنا أي تأتي حرسا متعننسا ma'ana ana aika shi zuwa ga mutanen sa khasatan li yubayyana lahum dan ya bayyana musu abin da sakon da aka aiko shi da shi ya kunsa sai ma da shi an aiko ka da harshen mutanen ka sannan kuma da mutanen duniya da baki daya fa khassahum bi qawlihim shayta bi lisan qawlihi wa ba'atha muhammadan sallallahu alaihi wa sallama ila al-khalqi kafatan shi ko da aka tashi aiko shi sai aka aiko su da duk duniya gaba daya amma qala sallallahu alaihi wa sallam wa ittu ila al-a'mal wal aqwal rubun yace wa kana an-nabiy yub'athu ila qaumihi khassa wa ittu ila an-nas amma kowane annabi ana aika shi zuwa ga al'ummarsa kawai iya su zai shiryar amma ni kuma na duk duniya ne gaba daya duk duniya gaba ɗayanta babu annabin afirka da na aika da na a'a ɗaya ne tak saboda Allah ya san sakon da ya so da shi ya ishi duk duniya da duk zai ɗauke mu duk duniyar wannan da ake da ita a duniya an muka zo muka rike wannan qur'anin da sunna duk zai ɗauke mu ji Allah ba za su tsinke ba mai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qur'ani kamar igiya ce Allah ya jiro muku daga sama in kuka kama kuka rike kan kanta ba za su tsinke ba lan ku kama وقال تعالى النبي أولاد المؤمنين من أنفسهم من ذو الله صلى الله عليه وسلم كيف تنتنت مؤمنين تكاونا وأزواجه ما تيتنك هو أمهاتهم ومثل إياه من ذو الله صلى الله عليه وسلم يا فيك تنتنت كنت كنت ما تنتنت كما أمتين بابا النشر kenan baya halatta mutum ya faɗi wata magana wata akwai rashin ladabi a cikinta da matan annabi domin ne haka ya yi abu hudu na ɗaya ya taɓa wa alƙur'ani na biyu ya taɓa annabi wanda ya taɓa matanka ya taɓa na uku ya ɗauki alhakin dukkan mummunan duniya har ka gaji ba ka kai kaɗai ta kaɗai ta haifa da ƙannanka amma ka gaji Aisha halin ina da haƙƙi ko wannan ya ce ya'yan da zan haifa duka suna da haƙƙi ko ba zan ce ba zan ce ya ce to imam malik da suka wuce karni nawa ne ya wuce yanzu karni goma sha hudu duk mumin da yake cikin karnin nan shekara ɗari ɗari ɗari ɗari har sau goma sha hudu duk wanda aka haifa mumini ne to aisha ba ba su da ya ce ba ga musulmin da suke duniya gaba su ce yanzu in ta baki aisha duk sai ta yi mu ɗaya ɗaya ɗaya ta ba mu hakuri kaga har duniya ta ba su gamu da wani muninin ba sannan ga waɗanda za a haifa su ba a haife su ba ma balle su ya ce maka kaga sai ta Allah ya ce umma hatun don babu wani matsayi da za a gaya maka da za a tsorata ka fiye da a ce a matsayin jabar ka take in dai kai mutumin kirki ne samu ɗan babu ka take to ƙara ka je ka samu baba ka kai mata a tara ta inda tara kafin kai ɗaya bisa ɗari ga matar annabi tunda ashe masu zagin matan annabi suna fatan mummunan maganganu a kan su sun yi asara ba karama ba sun dau sun taba alqur'ani da yake ummahatun ba ma su ba ummahatun bane tunda ba mu'mine bane na biyu sun taba annabi dan sun taba iyalansa da matansa a duniya matansa a lahira na uku sun dauki alhakin dukkan musulmi sannan kuma ga haƙƙin ta ita da aka zagi mata ba tana da haƙƙi ba to ga haƙƙin mu ƴaƴansa ga haƙƙin annabi ga haƙƙin Allah ya za ta da ɗan haƙuƙon guda hudu قال أهل التفسير أولى بالمؤمنين من أنفسهم shine mafi cancantar muminai min anfusihim daga kawunansu ai an faɗa hukihim min amrin shine mafi zartarwa a cikinsu daga wani al'amari ma'ana abin da ya zartar a kansu a huwa mabin alaihim ya zarta a kansu kama yanzu hukumu sayyid ala abdihi وقيل الاتباع امره اولى من اتباع راي النفس. حكم على من فكر اولاد المؤمنين من انفسهم yana nufin. bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi karbi abin da zuciyarka take so ko me zuciyarka take so yanzu ba ma wai ana kyara mutane su bi su abin da zuciyarsu take so bane abin da zuciyar wani take so ake so ka bar naka zuciyar abu na wani in da san zuciya ne sai na zama wani ni ma ina da nawa ba kai ma kana da naka sai Allah dan ya kauda tsakanin kan zuciya ne ya aiko annabi ɗaya yake duk duniya a jiki amma da ke kowa yadda yake so da wura mu haɗa nan ba yin abu ɗaya ne haɗa mu a nan gudu lokacin sallah zai za su ga an shiga masallaci ɗaya an tada sallah da da an ce kowa ya sallarsa lokacin da ya ga dama da adadin rakawoyin da ya zaɓa da kafin ku samu wa faɗa don za da wa azwajuhu ummahatuhum kai hunna su ma ce sun annabi sallallahu alaihi wasallama fil hurmati a cikin alkarma a cikin mutunci a cikin girma a cikin daraja kal ummahati kamar babarka da ta tsuguna ta haife ka take da haƙƙoƙuwa a kanka guda uku na ɗaya ɗaukar cikinka da kai ka zauna a cikinka ka dinga kumbura kana girma kana wahalar da ita ta tashi da kyar ta zauna da kyar ta tsuguna da kyar ta yi numfashi da kyar ka daina cin wasu kalan abinci ka dinga sha'awar abin da ba a sha'awa ka dinga gudun abin da yake mai daɗi wata zuwa take gindin masana ta buɗe tana jin doyi doyi wata tana cin ƙasa wata ta dinga amai musibu iri iri suke samun mace a kan watannin da ɗa zai yi kuma ka zaira ta jujjuyawa a cikin gungiri cibiyar ta a tashi a cikin asibiti ya kamar zai fito sai an yi asibiti a ce bai shirya ba lokacin mutuwar ka ne ba ya ta wahalar da baiwa Allah ka ne zo a tsuguna wani sai a yi awa shida wani ai kwana biyu ana kakuda ana nishi ya so kare ba cin abinci ba ba ta ana ta yunkurin a ga ya fito lafiya ya buɗa ta ya fito sannan ko bayan haka duk da yake an sha wahalar cikin an sha wahalar haihuwa ba zo a sha wahalar goyo da reno da tashi da fitsari da kuka da ihu da hayaniya a tsawon shekara biyu tara shayarwa to wannan din aka ce yadda ta sha wahala ta haka to matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi tarayya da ita a cikin wannan haƙƙi ta yi tarayya da ita a cikin wannan haƙƙi karɓar mahaki kamar mata suke kamar iyayen mu suke duk wani haƙƙi na iyaye kamar ba a auren su haramun ne a aure su kamar yadda yake haramun ne hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku auren iyayenku duk wata da ake kira uwa to aurenta ya haramta don haka uwa ita kan kanta da kanwarta wacce take uwa daya uba daya ko uwa daya ko uba daya ko uba daya ko uwa daya da wacce wacce take uwa daya ko uba daya ko uwa daya uba daya duk sun haramta aure su haka babarta wacce ta haife ta kaka kenan ita ma uwa ce ta haramta aure ta to ita kakar kanwarta wata cika uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya da yadda wata cika uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da babar kakar ita ma haka da babar da kanwarta da yadda wata cika uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da kakar kakar haka har zuwa ƙarshen ƙasa waɗannan ba aure tsakanin ku har abada shi ne aka ce al'ummi haccen ƙasa ta sauka نكاههن حرم نكاههن عليهم بعده تكرمة له أم هنأ أوليت باي متوى النبي صلى الله عليه وسلم an ce wasu ne sai ya fara tsawala musu a zuciyar su ya bai da Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah ni na rike Aisha aure yana ni na rike kaza ni na rike kaza da Allah ce wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada Allah yake ba ma aure tsakanin ku da su har abada saboda dama mace idan mijinta ya rasu ai tana yin idda sai ta kama sai ta wata hudu da kwana goma har ta aure wani mijin to kuma ta annabi ba ta kama akan su za su ta kama wa za su ta kama mijinsu ne a duniya mijinsu ne a lahira sai kuwa matarka in ka mutu tana nan da ranta in kai ta kama ta wata hudu da kwana goma ta auri wani mijin to ba kai za ita har abada ko a lahira domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mace za ta kasance ne a wajen mijinta na ƙarshe ko sa wani tabi'i da matarka suke ina roƙonta ko a lahira an zama matarka yake to in na mutu take aure shi ne ka'idar kawai sai karanta mata wannan hadisin wanda ingantacce ne ita domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mace za ta kasance ne a hannun mijinta na ƙarshe kin ga kika aure kenan ba ni ba ki mijinki na ƙarshe in ya shiga aljanna sai dai kai bambanci in ya mutu shi da shiga aljanna ba amma in ya shiga aljanna to da wannan matar zai tafi za a sake jatta masa ita a sake gyara masa ita duk ko matasa yadda ita za a yi haka ce to ya mato za a dawo kamar yadda wata mata ce a dosu ce ya rasu lalla da ƙarin Allah ya shiga aljanna ya dura ya ganta wata tsohuwa ga ta nan ta tsufa tuko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kowa ba su shiga aljanna ba kada da jin haka sai wata nan ta rufe da kuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba ina nufin wai ke da zaki shiga aljanna ba a'a ba haka tukun tukun ya dauke shi a saka shi aljanna ba inna ansha'na hunna insha'a faja'alna hunna abta sake kira za a yi miki kera shi za a sake yi ki dawo budurwa ai shekara goma sha to sana a shigar da ke aljanna abin da nake nufi kenan wani shi ake kira yanzu wala yaqulu illa haqqan manzo Allah yakan yi wasa haka amma a cikin wasan sa ma gaskiya yake ba kaga wannan ma sai ya mata kamar wasa ko to amma kuma gaskiya ya faɗa cewa ba tsohuwa ba ta shiga aljanna ma'ana da sukkar tsufa sai an mai da ita yarinya jararriya an kawar da wannan tsufan tukunna sannan za ta shiga aljanna ita ma da karfinta da lafiyarta komai daidai ولأنهن له أزواج في الجنة كما وخصوصية لكيبا سوى كلمة له وخصوصية كان كرم النبي صلى الله عليه وسلم على كما كيبا كيفي ولأنهن له أزواج في الجنة من بيان أبايا حديث حكم حفصة حفصة النبي يا sai Allah ta'ala ya aiko mala'ika Jibril kamar da ya tabbata hadisi ingantacce yace Allah yana neman kamar da haffa kuma hatta mai tsayuwar darace mai azumin rana ce kuma matar ta ce aljanna wa qad qul'a wa huwa abun lahum an gado ta qira'a shadda annabi auladul mu'minina min anfusihim wa huwa abun lahum wa azwajuhu ummahatuhum da wannan abun lahum isnadi ne da isi ma kana muhammadun aba ahadun min rijalikum walakin rasulullah وخاتم النبيين وما فتوى وأنت عدي حسن يوضع ولا يقرأ به الآن لمخالفته المصحف yanzu ba a yi karatu da wannan kira'ar saboda ta zace sai ainihin wato a ta saba wa mushafi wanda yake hannun mu qala ta'ala wa anzala Allahu alayka al-kitaba wal hikmata وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الله تعالى يكتب من جنس محمد صلى الله عليه وسلم لما تنجلوا ما تجاهن وأنزل الله عليك الكتاب Allah ya saukar maka da littafi wal hikmata اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إمام الشافعي يقول دين لك أنت كتاب أن يعتفن فالحكمة كتاب إن ينا نسم قرآني حكمة كما كان نسم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم ألا يسند شيء أبدا بك وكان فضل الله عليك عظيما فلن ألا كان ديارا بجرمة أسمك وقيل فضله العظيم kaga Allah mai girma din nubuwatu da ya baka annabta da kuma kali akan annabta wa qila bima sadaqa lahu fil azal da abin da ya gabata tun can fil azal zuba haushi wa ashara al wasiqin mun gabata da tarjuma malam wasiqi ila annaha isharatu ila ihtimal ar ru'ya yace wannan kamar tana nuni ne zuwa da yiwuwan ganin Allah التي لم يحملها موسى عليه السلام وان موسى بيئية توكي جنن الله با كما ينا نفن النبي صلى الله عليه وسلم جي بيئية توكي جنن الله معنى كما يجا موسى تكي كاللجوء وكاللجوء الله تعالى يتي فلما أظن أن تجلى ربه للجبل جعله جسدا الله يتجلي أتوى من دوء سبيل أن يرغب به ƙarar fashewar dutsen da gurgujewa sai sa Allah Musa ya faɗi ya kuma. kalan ma a fasa kalin subhanaka tubutu ilaika wa ana awwalul mu'minin to shine yake to wannan ya nuna shi zai iya ganin Allah ta'ala ba tare da ainihin wato shi ya faɗi abin nan ba kuma yadda Musa zai iya ɗauke wannan ba shi fassara sa kenan fa shi malam wasu iya iya ganin sa abin da wannan yake nufi kenan shine wa kana fadlullahi alayka azima to amma dai fassarar da aka yi ta farko ta fi ta ƙarfi fadluhu al-azim bin nubuwa ya ba shi annabta kuma ya ƙara masa darajoji da ba wanda ya san iyaka su sai Allah Allah ya ƙara mana san annabi Allah ya ƙara mana tabbatuwa a kan sunnarsa Allah ta'ala ya ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka musulmi Allah ya mana afuwa ya saukar mana da albarka subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka yanzu mun gama da kaso ɗaya daga cikin kaso hudu na ashirin إن شاء الله ثم تأتي الباب الثاني wannan yake assalamu alaikum a kan sabon taba ulmakani wani aka rinjayar kaurin farko mun ce aiki ne ya fi rinjayarwa cewa suratul fatiha ne da alkur'ani wannan ba a maratibul ukuwa da aka yi bayani guda hudu ai an baɗe su shine ka ko dan uwan kai ku kuta daga dukkan sharrin ka ko da baka bashi komai bai zama ba ka da sharri gare na biyu kuma ka so ya samu wani abin alkhairi wanda daidai da kai la yumina ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair sannan kuma ka fifita shi da abin da kake son ka samu har kuma ka kai ka ga za ka iya salwantar da ranka ma wajen kare mutuncinsa da dukiyarsa da ransa da naka wannan yake malam nawa ne a adadin kuɗin da kafirai suka sanya wasu na cewa adadin biyan mutum ne raƙumi ɗari suka sa wasu kuma sun ce ya fi haka wasu kuma sun ce a kuɗi kawai suka fara musulata wanda yake hadisin da ya magana cewa babu wani wanda aikinsa zai shigar da ke aljanna haka ne wannan hadisi ya tabbata shi dai aya kuma ta ce jaza'an bi ma kanu ya amalu za su shiga aljanna ne sakamakon aikin wannan kuma hadisin ya ce a'a rahaman Allah ce za ta kai ka ba yawan aiki da kamiyarsa ba domin in aka ce za a auna aiki a auna rahaman Allah da jin kansa a auna kuma abin da Allah ya maka na ni'imomi a zo da ido da ganin da kai da shi a tsora a cikin ni a zo da bakin da Allah ya baka kaunar da kai kafar da ya baka tafiyar da kai a ce za a tsora mukabalin wannan aikin a ce shi zai kai ka aljanna ai ba zai yi ba ha dole Allah ta'ala sai ya yi watsi da wasu abubuwan ya yafa wasu abubuwan ya gafarta ya kankar wasu ya kuma bar wasu ma kawai ya ce ka a rubuta to sai ya shigar da kai da rahmatu amma ba mutum zai zo gaban aljanna kamar yadda ma'aikaci ya tashi da yamma zai ce albashi na aka bani daidai da aiki na to mutum ba zai shiga aljanna ya ce aiki na ha to me kai wa Allah an sai kai wani abu ne ake biyan ka da aiki me kai Allah da kai Allah ta amfana hajjin da Allah ya ce kai shi ka shi ta amfana kai abubuwan da Allah ya sa ka ya sa ka ne don su amfane ka ya san ba zai baka rahama ba sai ka ne masa bauta to sai sa ka kai bautar dan ka samu rahama sai sa ka kai bautar ma taimakon ka aka yi dan ai maka rahama shi kanka yarda ka bauta Allah shi ma juzu'i ne na rahama ko ba haka bane to shi ne abin da ake nufi da wannan aya da wannan hadisi wanda malamai sun yi dogon bayani akan akhlaq mun yi bayani cewa kamun kafa zuwa ga Allah kamun kafa zuwa ga Allah ana yin sa ne ta hanyoyi guda uku mun faɗa mun maimaita kuma za mu sake maimaita na ɗaya akwai abin da ake kira alwasa'ilul shar'iyya akwai alwasa'ilul kauniyya alwasa'ilul kauniyya shine hanyoyin saduwa zuwa ga bukatun mu na yau da kullum mota in shiga ka kai ni gida fanka in sa ta don ta bani iska in sa ya ci fika don ta ƙara sauki waɗannan da ana kiransu alwasa'il alkauniya in shiga jirgi da in je guri kaza alwasa'il ne ko wasa'il kauniya wanda ake amfani da su don saduwa zuwa ga bukatu na duniya alwasa'il shar'iyya su ne hanyoyin da ake bi a je wajen Allah biya bukatu na ɗaya ana samun kafa zuwa ga Allah ta hanyar sunayen Allah da sukokinsa wannan karar Allah ya kama ta Qur'ani to wallahi wallahi asma'ul husna fad'uhu biha ku kira Allah da sunayensa Allah ya ba mu kissa annabawa da yawa sun shiga cikin wata jarabawa suka yi tawassali da sunayen Allah Allah ya amsa addu'a wa ayyuba idna da rabbahu anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dhurr فاستجبنا له ليتي مسني الضر وانت ارحم الراحمين kenan ya yi tawassali da ni da sunan Allah arhamur rahimin da titi ya haɗe annabi Yunus wa zannuni idh dhahaba mughadiban ha fa zanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lahu ونجيناه من الجنة لا يتوكل لي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت يا يتوكل لا إله إلا الله سبحانك يا يتوكل لك يا الله إني كنت من الظالمين يا يتوكل لك أنت أنت كنت الله النبي زكريا يا رفقا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين الله يقول فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه ليس وصل يزوع ده الله يكون أنت وأنت خير الوارثين الله يقول سينا أنت مثلا باشرة حتى الله يتبعه سيسا أن بارسنا تكرا أن رسولنا أنت idan haka bukata ta samu kana neman gafara ta ce ya gafuru ifirbi ya ne gafara kai mun gafara ya rahimu rahamu ya mai jin kai ka ji kaina ya mai afuwa Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anni Allah kai ne afuwa ne kana son afuwa to kai min afuwa haganan kamun kafa kake kake kiran Allah kake roƙonsa kake tawassali da sunayensa hukukunsa zuwa bai masa gafara ko ya ce maka ko ya baka wani abu to wannan tawassali kenan zuwa ga Allah ta hanyar kira sunayensa ko sukofinsa ka iya cewa Allah don kan da kake wa annabi kai mun kaza domin so shiri ne sifar ce ta Allah yana son annabi to kan da Allah yake wa annabi sifar ce ta Allah in kace Allah ka bani kaza don kan da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tawassuli zuwa ga Allah da sifar Allah shi kuma kace Allah kai mun kaza don san da nake yi wa manzon Allah to kai tawakkali da aikin ka ne domin san da kake manzon Allah aiki ne Allah ya saka idan da gaske ne aikin naka to kai samun kafa da aikin Allah don san da nake wa manzon Allah na yi tawakkali da san da kake wa manzon Allah na yi tawakkali da san da nake wa manzon Allah Allah ka yafe mun kaza ai tawakkali guda nawa kenan guda biyu san da kake manzon Allah menene kai ibada ne san da Allah yake manzon Allah ne sifa ne sun ce Allah baya ibada ko waje ko ta su san da Allah yake manzon Allah ne sifa ne ni kuma san da nake manzon Allah da wanda kake manzon Allah ne ibada to ka gani kai tawakkali bi asu bi bi sifatillah wa fi'ilka aikin da ka aikata wanda aka saka to za a duba a wato kimar aikin naka ne yadda kai kamun kafa da shi idan san na gaskiya ne san lafiyayye ne san nagartacce ne san original ne sai ga bukatu in Allah ya amsa ya to tawakkali zuwa ga Allah ta neman addu'a a hannun mutane dan uwanka musulmi ka nemi su maka addu'a mai da suke rubutowa nan har ka kasuwancin ya tsaya matanmu za su haihu muna kan mai aure jarabawa ta kusa sauran irin waɗannan a yi addu'a ko don a wuce jarabawa lafiya mara lafiya ta haihu lafiya to a cikin mu nan wani zai ce Allah masu bukata ta biya musu sai ku ce amin ku masu cewa amin din a cikin ku akwai wanda Allah iya dare inda manzo Allah ya ce rubba ash'asa akbara madku'un bil abwa law aqsama ala Allah la abara akwai mutumin da kana ganin su a bakin kofar kama ba ka turi kai da Allah da Allah fita ko na tuwa da mutane kana nema su kanka ne bara kyanci amma kuma lau a kasama alallahi da abar ba ka sanya gajiya ne a wajen Allah ba saboda binka da Qur'ani da binka da sunnar annabi da yadda yake girmama Allah da manzonsa Allah ya ba shi wata karama ya karrama shi da wani abu don duk duniya ba wanda ba shi da karama in je musulmi ne yin ka musulmi ma kaɗai ya yake ka karama to kuma ga karama amma shi ne wani karkar ranna bani adam da aka yi ka haka an karrama ka to kuma ga karamar yi ka musulmi ga karamar ka tafi neman abinci Allah ya baka ka dawo gida a jihunka a cikin alhalin ka fita a jihunka ba ko kwabo Allah ya sa ka sai wani abu mai arha ka siyar ka samu riba ka dawo gida kana murna ne sai ce wannan karama to karama hawa hawa ce ko akwai irin wacce Allah ne bai ka samu suna biyayyen Musa ka samu ainihin wato wata ahmad sunna mai hijabi har kasa Allah ya karrama ka da ita ne addini in ta ce kai kai in ta ce tabari tabari in Allah ya ce kai kai Allah ya ce tabari tabari kana son ta kana son ta ba ka da matsala a gida da ka zo shi gida da wanka baya da kan kirmi kana farin ciki za ka shiga gida wannan menene Allah ya rama sai hada ta da wata mafadaciya sai bala'i ita bala'i iya sai ne mata musiba sai ne ma musiba in ka fita tana Allah raka ta ce gora sai kuma kana na fito na huta ko Allah ba ta wa irin Allah ya raba shi da ɗayan ka gani Allah ya san da akwai tambaya suna da sai sati ne zuwa za mu amsa ta insha Allah akan ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qawmin bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina wasu na matsaliya da wannan da akwai wani sahabi da ake sata ko ka akan sai suke ga har yanzu an ce fasiqun da wannan sahabin ake to aka bane saukan aya daban kuma su sauka akan wani daban kan su sauka akan mutum da ya tara da hukuncin yana tare da shi ba kuma kalmar fasik a wannan aya ba yana nufin kafiri ba alkhari sanin fa'al wanda ya saba ko karamar sabawa ko babba ana kiran sa fa'al fasikanci kuma ana barin sa mutum ya tuba fasikanci zai ci gaba da bin sa sannan sun ja a kun fasikun bi na baɗi suka ce me yasa aka kira mai zuwa da labari fasiki aka ce labari kala biyu ne akwai labari mai faranta rai na alkhairi akwai labarin da ya shafi mutuncin wani wanda ya zo da labarin da ya shafi mutuncin wani kada a yarda da wannan labarin sai an bincika domin zai iya zama ya kawo wannan labarin ne domin ya ci mutuncin wani ko ya ci fuskar wani ko ya ɓata tsakanin wasu sai haka an duba tafsirin ibnu kasir yayi dogon bayani karkashin wannan aya da kuma sauran manyan tafsirai waɗanda suke hakaito maganganu fiye da ɗaya don su kawo irin yadda za ka fahimci abin cikin sauki Allah ya sa mu dace Allah ya muna muwafaka kuma da ake nana sawa ranar asabar bayan sallar maghrib zuwa isha akwai lakka da majalisar malamai ahlus sunna ta jihar Kano ta shirya domin wato tattaunawa akan abin da yake faruwa a nan cikin gida da kuma abin da yake faruwa a duniya na kashe ɗan uwa musulmi da ake kai musamman abin da ya fi da hankali shine abin da ke faruwa ko ya faru a yalwan sandam wanda kafarai suka afka musulmi da tara da duka da kisa kuma suka yi gayyar kafarai daga gurare daban-daban da muggan makamai wanda kusan hatta a kasashen larabawa gidan talabijin na aljazira da suka bayani suka ce yaƙi ne na karar da ɗan adam haka kawai suka kira shi harbul ibada wato kamar ka ce bari in shiga gidan nan duk abin da ke gurin sai na kashe haka suke an kashe mata an kashe yara an kashe tsofaffi sun kuma kwace wasu matan da yaran ba san inda suke ba duk kuma wani malami da suka tuna a gurin sai da suka raura suka tafi kuma aka ce akwai waɗanda ma mutum biyar za a kafa su tuɗe a PR na sai sun yi zina da matan mutum to duk kuma abubuwan wato irin ci gaban da musulmi suke samu ne su yalwancan din da sandan su su yalwancan dasa inda musulmi suka fi yawa har nan sandan suna zuwa nan suna musulunta kuma kasance wannan kamar shi ne cibiyar tattalin arziki nan ake kasuwanci nan kasuwa take ci don haka yan nan sun fi dukiya kuma a nan kasuwa take ci da haka sun fi tattalin arziki da su ma can can na sandan din tun da su mazan su ba su da sana'a ba su da aiki ne sai su gangaro nan su zo su musulunta a nan su kuma sami mazaje musulmi su aura kuma sun fi jin daɗin zama da musulmin to sai arzikin bangaren jarwar sandan din yake haɓaka zaman lafiya yake karuwa kuma an na daga can suke ta zuwa nan suna musulunta wani abu na kwafi an nan a zuciya ga kuma dai mugun nufi da dama duk arne yana da mugun nufi a kan musulmi wanda ya ga abin da aka nuna a jarida na abin da sojojin iraki a ingila da na amerika suka dinga yi a kan hukumomin yaƙi da suka kama na iraki kowa ya gane abin da allah yake faɗa alƙur'ani cewa ainihin wato wa ma su fi su duruhum akbar ka gani wato aran sojan amerika zai tsalle maki fuskan abin da ta abin nan akwai wanda aka nuna shi yana yin fitsari a kan wato abin da din akwai wanda kuma za a gane zuwa wuce a tuwo kare ya masa luwadi wanda wanda suka rataye suka dinga duka an mutu kuma Allah da ya tona musu asiri su sojojin a cikin su suka ɗauki hoton suka ɗauki hoton abin da ake domin ba kowa gurin sai kuma su sojojin gurin ne suka ɗauki hotunan kuma suka siyarwa da wani gidan talabijin na ingila su kuma yin waɗannan labarai ne da mutane neman kuɗi ake da shi su kuma gidan waɗannan talabijin independa ne a na gwamnati ba ne kawai sai suka nuna hotuna shi ne hankalin duniya ya tashi sun da hankalin bot jiya ya fito yana ta ba duniya wani ya wannan abu da sojoji suka yi ba da yawunsa suka yi ba sun gule ya ma yana ta ba da yawunsa aka yi ba kuma duk hukunci za a kore su daga soja ba ya tara shi ne wani galarin da shi ake gina da shi yake cewa to in an samu musulmi ɗaya ya yi wani abu ba daidai ba sai su ce duk musulmin duniya ne suka yi to waɗannan sojojin naku da aka kama suna cin mutuncin ɗan adam wanda ba taɓa samun wannan rashin mutuncin ba a duniya kenan duk ya nuna ku ɗan ta'adda ne yanzu babu wani wanda zai ce wani ɗan ta'adda tsakanin mu da sun kuna cewa ku kama billahi sun kai muku hali sun ci mutuncin ɗan adam ba sojojin ku an kama suna cin mutuncin dan adam fiye da abin da ba su da ba su tsaye wani irin wannan cin mutuncin saboda haka za a tattauna wannan kabiya ranar asabar bayan sallar maghrib zuwa isha a ainihin wato masallacin ko abin nan gadon kaya Usman bin Affan daga magariba zuwa isha duk wanda yake da majalisi ahlus sunna a lokacin an rufe dama idan ta'awun za ta yi a latta sun duk malaman za su zo dan a samu haɗin kai gaba ki ɗaya sai a rufe dukkan karatu amma idan wani malami ne guda ɗaya ke gabatar da wani lacca ko wani abu sai dai in ya shawarci ɗaya malamin da ke kusa da shi ya rufe majalisinsa to sai ya rufe dan ya ƙara ma gurin haske in ko ba haka ba to za a yi kowane irin karatu ko da kowa yake gabatar da kowace irin lacca to Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya karya kafirci da kafirai Allah ya musu da mugun nufin su kan wa salamu alaikum wa rahmatullahi
يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا التاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا علينا حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين كبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمهزمون أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتسيأ هلاله عن من السماء سجدا سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيا وترهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله إن إذا مسكم الضر فإليه تجئون ثم إذا كشف الضر عنكم إلى طريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم والله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولدنا يكسبون وإذا ذكر أحدهم بالأنثى ولى وجهه مسودا وهو كريم يتوارى من القوم سوء ما ذكر به أو امسكه على هون أم لبسته في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتكف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لهللة نسقيكم مما في بطونه من بين صوت ودم لبنا لبنا خالقا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تستخدمون منه شكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد ملكهم ولا ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بين وحفظة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعه الا كلمح البشر او هو اقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقول